الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a majalisinmu na karatun matanin ashimawi na shekul allama abdulbari al-ashimawi rifa'i rahmatullahi ta'ala alai yau muna ranar alhamis bakwai ga watan aljumada al'ula lissafin hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wadda kuma ya zo daidai da ashirin da biyar ga watan ɗaya lissafin miladiya shekara dubu biyu da goma sha takwas muna karatu a cikin wannan littafi na ashimawi a cikin babin da yake mana bayani dangane da Na'am, mun shiga batu ne akan makaruhatu salah. Mun shiga batu akan makaruhatu salah. Mun yi har zuwa yadda malam yayi magana akan sujada akan tufafi daga cikin abubuwan da aka karhanta a cikin sallah sujada akan tufafi sujudu ala siyabi wal busti sujada akan tufafi da kuma shimfiɗa wa shibhihima da makamantansu mai mafihi rafahiya cikin duk abin da yake da wato kwalisa fi khilafil hasir amma sabanin tabarma fa innahu la yukrahu sujudu alaiha mala yace ita ba makaruhi bane yin sujada akan tabarma walakin tarkaha aula amma barin tabarmar ma shi yafi wasujudu ala al-ardi afdalu yin sujada a kan ƙasa malam ya ce wannan shi ya fi falala to mun tsaya a wannan gaba za mu tashi a gurin da malam ya ce wa minal makaruhi as-sujudu ala kauri imamatihi yana daga cikin makaruhi a sallah abin da aka ƙi mutum ya yi a sallah aikata makaruhi a sallah baya ɓata ta kamar yadda zai zo nan gaba malam zai faɗa idan mutum ya yi makaruhi makaruhi baya ɓata sallah sai dai yana rage mata daraja da alfarma yana daga cikin abin da aka ƙi mutum ya aikata a cikin sallah as-sujudu ala kauri imamatihi sujada akan naɗin rawaninsa mutumin da yake da rawani sai ya sujada akan naɗin rawanin wannan makaruhi ne kenan zai zama goshinsa yana kan rawani baya kan ƙasa an samu shamaki tsakanin ƙasa da kuma goshinsa wannan rawani ka haɗa haddata giya hula duk hukuncinsu ɗaya tun ya nutsa hula a goshinsa ya sujada a kanta ko kuma irin hulunan nan na sanyi ya sanya hular sanyi sai ya sujada a kanta duk wannan hukuncinsu ɗaya makaruhi ne au tarafi kummihi ko kuma wato ɓarin abinan hannun rigarsa e ɓarin hannun rigarsa an ce taraf kamar bakin hannun hannun riga misali mu ɗauke shi hannun riga iri mai faɗin nan ne da ya ajiye hannayensa faje wanda hannun rigar ya yi sai ya baza su gaba ɗaya hannayen guda biyu kun samu in kun ga rigunan sudanai yau za ku ga hannayen rigunan su kamar hannun babban riga ga wani shirgegen hannu irin wannan ya zo sujada in ya shimfiɗa sa haka ya ɗora goshinsa a kai irin wannan kwanga ya ajiye goshinsa a wani a bakin hannun rigarsa maimakon ya ajiye shi a ƙasa wannan zai shafi waɗanda suke da wadatar hannaye riguna ne amma mu da ba mu da wadatar hannaye riguna za mu ɗauke shi a matsayin ilimi amma dai a aikace mu baya aikatuwa a wajen mu yanzu a ce mutum hannun rigarsa har ya wadace shi har ya ɗora goshinsa a kansa amma dai akwai irin wannan riguna har yanzu akwai su yawa sai dai babban riga babban hannun bunjimarsa wasu kuma suna yin hakan din eh in ya taho sai ya sai ya haɗe hannayen sai kawai ɗora goshinsa a kan hannaye guda biyu da ya haɗa na babbar rigarsa to kaga wannan ba zai ba zai yi makaruhi ne auri da'ihi ko kuma akan mayafinsa mayafi mutumin da yake yafe da mayafi da aka faɗarsa to baya ɗaukan bakin mayafin ya ajiye sai ya ɗora goshinsa a kai wannan duka ba a yi har irin su hiramin nan da ake yafawa irin na bawan Allah nan to ba ka ɗaukan hiramin a ƙarshensa ko bakinsa sai ka shimfiɗa wajen sujada in ka zo sujada ka zuba shi kawai ka sujada a kai wannan makaruhi ne to waɗannan abubuwan da malam ya ambata tun daga baya da ya magana akan sujada akan tufafi da yanzu ya magana akan sujada akan rawani da sujada akan hannun riga da sujada akan mayafi duka waɗannan sujada ne akan wani abu da yake jikin mai sallah tufafinsa ne rawaninsa ne tagiyarsa ce wato hula babban riga ce mayafi ne kirami ne da yake jikinsa sai shimfiɗa shi sai ya sujada a kansa to wannan makaruhi ne amma idan wannan abin da mutum ya sujada a kansa ba a jikinsa yake ba daban yake to babu laifi ya sujada a kansa matukar bai zama na kwalisa ba sannan kuma matukar a kansa yake kamar tabarma kamar su kafet a wajen da ba kwalisa ba ne kafet ko yawwa duka wannan za a yi sujada a kai a kai dama kake sallah akai ka ajiye goshinka amma dangane da abin da mutum zai ɗauko shi daban ko wani mindil abinan hankacif eh ko dai wata yar wani ɗan kyalle ya ɗauko aljihunsa ya shimfiɗa ya sujuda a kai ko ya ɗauko ya cire mayafin nasa daga jikinsa ya shimfiɗa shi a ƙasa ya sujada a kai wannan duka yana cikin makaruhai sai dai idan akwai bukata idan akwai bukatar da ta sa hakan ɗin to mutum idan ya yi to ya yi halal bai yi makaruhi ba saboda bukatar ko tsananin rana kamar tsananin rana kamar tsananin sanyi idan ƙasan akwai sanyi mai tsanani ka aje goshinka sanyi to wannan ma zai sa ko kuma wurin akwai akwai akwai kwarzane akwai kwarzane na abin na duwatsu wala'allan ka ajiye goshinka ba za ka nutsu ka yi zikirin sujada yadda ya kamata ba saboda za su dinga su kanka to duka wannan bukata ce za ta sa mutum ya yi mai ya shimfiɗa ya yi sujada a kai wannan babu babu matsala kamar yadda ya zo cikin hadisin anas dan malik cikin bukhari da muslim anas radiyallahu anhu yake cewa kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi shiddatil harri فإن لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط صوبه فسجد عليه Anas ya ce mun kasance muna sallah tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama fi shiddatil harri a cikin tsananin zafi tsananin zafin rana fa in lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ard idan ɗayanmu ba shi da ikon ya iya ajiye goshinsa a ƙasa saboda tsananin zafi ba saƙa saubahu sai ya shimfiɗa tufafinsa fa sajada alaihi sai sujada a kai wannan hadisin malamai suka ce ya nuna kenan abin da aka fi so shine mutum ya sujada a ƙasa saboda shi ma anas cewa yace idan ɗayanmu ba zai iya ya sadar da goshinsa da ƙasa ba kun ganin kenan wata larura ce ta hana goshin a sadar da shi da ƙasa kenan abin da su ma sahabbai suka sani shine ana ajiye goshi ne a ƙasa sujada abu na biyu a cikin wannan hadisi shine kenan idan akwai larura da za ta sa mutum ya ajiye goshinsa akan wani abu wanda ya shamaki tsakaninsa da ƙasa to babu laifi ya sanya wannan abu saboda wannan larura kamar yadda ya ce basata saubahu fa sajada alaihi wanda ba zai iya ajiye goshinsa ba sai ya shimfiɗa tufafinsa sai ya sujada a kai sannan hadisin yana nuna mana kenan wanda ya sujada akan tufafi ko akan wani abu ma'abocin haka wato mai kama da tufafi sallarsa ba ta ɓaci ba domin da zai ɓata sallah to da ba za a yi haka ba sallarsa ba ta ɓaci ba yanzu ya rage wanda ya yi babu dalili ba uzuri ya zo da makaruhi amma sallarsa ta yi wanda kuma ya aikata hakan da dalili da wani uzuri to shi kenan babu wani makaruhi tattare da aikinsa kuma sallarsa ta yi min babu aula malam ya ce walƙira'atu fi ruku'i wa sujudi da yin karatu a ruku'u da sujada wannan shi ma makaruhi ne tunda yana jerin lissafo mana makaruhai ne a sallah makaruhi ne yin karatun alkur'ani a cikin ruku'u makaruhi ne yin karatun alkur'ani a cikin sujada hadisi ya tabbata ingantacce daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma cikin sahih muslim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma ruku'u فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ألا أسورا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أن هنيني نكرنت القرآن إنا ركوع وإنا سجودا an hane ni idan annabi sallama ya ce an hana shi wai hana shi Allah ina Allah ya hana shi ya karanta alqur'ani yana ruku ko na sujada yace fa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb amma shi ruku'u ku girmama ubangiji a cikin sa ba wurin karatun alqur'ani bane wurin girmama Allah ne sai sake cewa subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji na al-azim mai girma yace wa amma sujudu amma ita kuma sujuda fajtahidu fi du'a ku matsa a wajen yin addu'a cikin sujada ku matsa da yin addu'a fa kaminun an yustajaba lakum tabbas za a amsa mu wannan hadisi yana karantar da mu cewa mai ruku'u a cikin sallah baya karanta alkur'ani haka nan mai sujada a cikin ruku'u annabi alaihi salatu wasallam ce an hana shi ba mai hana shi kuma sai Allah sai jina ali kuma shi ma cikin hadisi ingantacce yace na hani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an aqra alquran raki'an aw sajidan yace manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya hana ni na karanta alqurani ko ina ruku'u ko ina sujada ina mai ruku'u ko ina mai sujuda wurin karanta alqurani a sallah shine a tsaye idan mutum ya kammala tsaiwa ta farko ya kama gwiwa ya ruku'u to ya kammala karatun alkur'ani kuma sai ya dawo tsaiwa ta raka'ar gaba amma idan mutum zai yi addu'a a cikin sujuda sai kuma addu'an nan ta zo ta a cikin wani siyaƙi daga siyaƙin ayoyin alkur'ani mai girma sawa'un aya ce sukutun كما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكم ونبأنقري لنا آية كما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار idan mutum zai karanta irin wannan addu'a wadda siyaƙinta na alƙur'ani ne a cikin sujuda idan har zai karanta ne zai yi ne da nufin addu'a ba da nufin karatun alkur'ani ba to malamai suka ce ya halatta ya halatta mutum ya yi addu'ar da ta zo a cikin alkur'ani a cikin sujuda da nufin addu'a ba da nufin kira'a ba amma idan mutum ya karanta su da nufin kira'a to shine ya zo da haram tunda annabi sallama ya ce an hana shi kuma shi ma ya hana wani kenan ya hana al'ummarsa gaba daya annabi alaihi salatu wasallam ya hana mutum daya ya hana mu gaba daya har sai idan ya khassafe wannan hannun ya ce kai kaɗai na hana don haka malam ya ce karatu a ruku da sujada makaruhi ne bal da hani ya zo a kai haramun ne da hani ya zo a kai haramun ne inda ba wani dalili da ya sassauta wannan hanin bisa ga abin da muka sani malam ya ce wa du'a bil ajamiyyati lil qadiri ala al arabiyyati da yin addu'a bil ajamiyyati da ajamiyanci lil qadiri ala al arabiyyati ga wanda yake da ikon yin larabci ajamiya duk yaren da ba larabci ba shine ajami hausa ne fulanci ne turanci ne yarbanci ne barbarci ne karekaranci ne kowane yare in dai ba larabci ba ne sunansa ajami an gane yawa kenan yare biyu ne a duniya larabci da sauran to nan da malam ya ce addu'a da ajami yana nufin addu'a da wani yare da ghairil arabiyyaci ba da larabci ba a cikin sallah malam ya kawo cikin makaruhai amma lilqadiri alal arabiyya ga wanda yake da ikon da zai iya larabci zai iya faɗan addu'a da larabci amma sai ya yi ta da wani yare ko ya yi da hausa saboda shi ba haushe ne ko ya da turanci saboda shi ba ture ne to malam ya ce wannan makaruhi ne wasu ma suka ce haramun ne wasu ba su tsayar da shi a makaruhi ba suka ce haramun ne wasu kuma suka ce ya halatta mutum ya yi addu'a da kowane yare yaren da ya fi iyawa a cikin sallah to zancen da ya fi inganci shi ne abin da malam yake a kai makaruhi ne wadda zai iya larabci ya yi addu'a a cikin sallah da wani yare ba larabci ba tunda dukkan kalmomin dukkan jumlolin da ake sallah da su larabci ne kuma shi ma ya iya larabcin da haka yanzu addu'a ma ya zartar da larabci karatun alkur'ani larabci ne zikirin ruku'u larabci ne an dawo daga ruku'u larabci ne tahiya larabci ne kaza larabci ne har sallama larabci shi ba ka yi da hausa ka ce amincin Allah ya tabbata a gare ku amincin Allah ya tabbata a gare za ka za a ce baka yi da sallah ba har sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah zaka matukar zaka iya larabci to idan zaka yi addu'a to zaka yi ta ne da larabci amma idan ba za ka iya larabci ba ba za ka iya faɗan bukatarka da larabci ba e to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsora wa rai sai abin da za ta iya nan kuma ba za a ce to shi kenan kai da addu'a a sallah shi kenan bye bye kaga wannan kuma bai yi kama da bai yi kama da addinin Allah ba saboda ba za ka iya ba sai ce to shi kenan to banda kai ba za ka samu wannan ladan ba wannan bukata ba za ka iya faɗanta da kowane yare ba sai larabci ka je ka koyo in ba haka ba kai da addu'a a sallah kun yi ban kwana kaga wannan tsananin yayi yawa amma idan mutum ba zai iya larabci ba kowane yare ne ya iya ko mutum zai iya larabcin amma ba zai iya gaya wa Allah ba zai iya faɗan bukatunsa yadda ya kamata ba da larabcin to kar ya je wajen faɗan bukata ko ba ku ita kwafsawa duk da cewa kamar shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ta'ala yana ganin cewa kuskure a wajen yin addu'a saboda ƙarancin iya yare wannan ba zai cutar ba Allah maɗaukakin sarki yana jin kowane yare kuma yana gane manufofin bayinsa saboda ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san abin da ido yayi sata kallo sannan kuma ya san abin da zukata suka ɓoye to tunda ya san abin da yake zuciyar kama balle kuma wani kuskure tuntuban harshe da kai a wajen faɗan bukatarka ai ya fi ka sanin me kake so ka ce don haka shekul islam rahimahullahu ta'ala yake cewa da faɗa daidai da yin lahani ga wadda ba zai iya faɗa daidai ba wannan ba zai cutar ba a cikin addu'a Allah maɗaukakin sarki yana sauraron kowa yana kuma gane kowa kuma zai biya wa kowa bukata gwargwadon ganin damarsa subhanahu wa ta'ala ta haka addu'a a cikin sallah ga wanda ba zai iya larabci ba to zai iya yi da yaren da ya fi ƙwarewa wannan shine zance wanda yake mafi inganci Allahu alam malam yace wal iltifatu fi salati da yin waiwaye a cikin sallah waiwaye yana nufin juya juya fiska banda juya jiki yawa juya fiska juya fiska ko dama ko hagu amma banda juya jiki juya jiki kaucewa alƙibla ne shi juya wuya a fiska shine iltifati makaruhi ne wa tashbiku asabi'ihi da kuma shishigar da yatsunsa a cikin sallah ya dinga shigar da yatsu cikin yatsu yana haka a cikin sallah yana sarka yatsunsa a cikin sallah wa farqa'atuhuma ko wa farqa'atuha da kuma kakkarya su irin wannan kash kash kash din a cikin sallah yana sallah kaji shi yana bat bat bat bat yawwa wannan makaruhi ne wa wad'u yadayhi ala khasiratihi da ɗora hannayensa biyu a kan kunkuminsa an gaye kenan yana sallah ya ɗora hannayensa biyu a kan kunkuminsa to nan da mala ya ce hannaye biyu hannu ɗaya ma ko hannu ɗaya ne kar wani ya ce to kenan za a iya sa ɗaya to waɗannan abubuwan da mala ya lissafa a waiwaye da sassarƙafa yatsu da kuma kakkarya su da ɗora hannaye a kan kunkumi waɗannan duka wasa ne a cikin sallah mujarradin yin su kaɗai yin su mutum ya hakan ɗin mai waiwaye misali kawai ɗan yi haka fisgar sheɗan kamar yadda annabi salama ya faɗa fisga ce sheɗan yake yi daga sallar bawa to wannan wannan fisgar ya dawo ba zai ɓata masa sallah ba amma sai dai ya rage mata daraja haka mutumin da ya sarka yatsunsa a sallah ba za a ce ya zo da abin da ya bata masa sallah ba amma dai ya rage wa sallar shi daraja haka wanda ya karya yatsa shi haka wanda ya ɗora hannun shi a kunkumi abubuwa ne da ba sa bata sallah amma suna zubar mata da darajarta ci ta rage mata ladanta wala Allah bawa har ya wayi gari bashi da wani rabo a cikinta in banda kadai ya sauke nauyin da ba zai rama ba to waɗannan duka dangin wasa ne idan suka yawaita za su ɓata sallah makaruhin yawaita zai ɓata sallah ana maganar mujarradin mutum ya yi kawai ba tare da ya mayar da shi aikinsa a cikin sallar ba yanzu mutumin da yake ta kakkare yatsa tun daga karatun fatiha har yayi sura duk ka in ya dauko ya dinga haka kenan ya dinga kakkare yatsu kenan a cikin a cikin sallah har ya kare sallarsa kaga wannan asali ya ya ya jefar da farali cikin farillan sallah shine me nutsuwa ya jefar da nutsuwa cikin farillan sallah don haka tunda ya jefar da nutsuwa sallarsa ta ɓaci ba ta yi ba haka aikin kare ya yawaita ne mujarradin mutum ya yi shi sau ɗaya marratan aw marrataini to wannan abu ne da yuktafar za a iya gafarta wa mutum sallar shi ta inganta duk da dai ya rage mata alfarma mala yace wa iqa'uhu da kuma iqa'insa iqa'i ya zo da ma'ana biyu a wajen malamai suna fassara shi da ma'ana biyu akwai iqa'i wadda yake da ma'anar uqbatu shaitan ko akibu shaitan kamar yadda ya zo a hadisi wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shine zama tsuguno irin na kare mutum ya kafa cinyoyinsa ya kafa cinyoyinsa da sarangalansa ya zauna a kan ɗuwayoyinsa biyu ya zara hannayensa ya zare hannayensa gaba ya dafa ƙasa irin yadda kare yake in zai zauna an fahimci zaman? to ko za ka gwada mana? za ka gwada mana? ka fahimci shi zaman? a ba a kan digadigansa ai wayansa suna ƙasa ito wasu sun ɗauke shi haka yadda bawan Allah ne wasu sun ɗauke shi haka cewa ya shimfiɗa cinyarsa da saƙinsa ƙwabrinsa a ƙasa ya zaunar da ɗuwayensa a ƙasa ya shimfiɗa hannayensa a ƙasa amma kuma an fi fassara shi da kafawa ba shimfiɗawa ba kafawa kuma shine da rangalensa da cinyoyinsa suna suna sama an gane tafin kafarsa eh yana ya zauna eh ina irin zaman tsofi sun tsofi sun tsufa tukuf ya suke zama ah ba gane ba a a a a yawwa yawwa kuma kafa kafafunka kafafunka kafa yawwa yadda kai nan aha yawwa sa hana ya gaba yawa yawa haka haka an gane yawa kafafun yawa irin yadda kai nan aran mala ismail yawa kun ga yadda aran mala ismail ya nan haka duwawun suna ƙasa amma cinya da gwiwa sun yi haka hannu kuma ya dafa gaban an gane wannan ana ce masa ana ana ce masa iqa'i shi ma ana ce masa iqa'i shi ma akwai hadisai da dama barkatai sun zo su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zaman iqa'i wadda waɗannan hadisan dukkansu kusan dukkansu malamai hadisi suka ce ba wanda ya inganta imam nawawi ya ce ba hadisi ɗaya da ya inganta wanda ya zo dangane da hani akan iqa'i sai dai kuma akwai hadisi da suka inganta akan hani akan uqbatu shaytan uqbatu shaytan shine wannan zaman da yanzu muka yi magana akan sa kuma shi ma akan ce masa iqa'i don haka inda ma hadisan da suka zo suka hana iqa'i sun inganta to za a fassara su da wannan zaman ne uqbatu shaytan din da su da shi za a fassara su wannan zaman annabi sallama ya hana shi saboda ya ce irin zaman shedan ne sannan shine irin zaman da kare yake yi shine irin zaman da kura take yi kuma an hana makamantacce niya da dabbobi sannan iqa'i ana fassara shi da zama akan digadigai kafa digadigai sai a ɗora duwawu biyu a kansu kamar yaya shi kuma shi kuma wannan sananne ne ai ba yawwa kenan ka kafa digadiganka haka idan idan an dago daga sujada in ka dago daga sujada ka kafa digadiganka haka a ƙasa irin yadda suke sanda kake sujada sai ka zauna a kansu in ka zauna a kansu wannan ana ce masa iqa'i ka ɗora hannayenka akan cinyoyinka to shi wannan zama ya zo hadisi ingantacce na Abdullahi dan Abbas cikin Muslim hakan nan ya zo cikin sunan hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama yana irin wannan zaman tsakanin sujada guda biyu ne ne matsalar wani abin na ikon to eh an gane irin wannan zama annabi alaihi salatu wasallam yana yin sa tsakanin sujada guda biyu in ya dago sujada ta farko kafin ya koma ta biyu yakan yi to amma shi ma ba shine abin da aka fi yawan rawaitowa ba yana yi shi yasa malamai suka ce zaman iftirashi ya fi akan zaman wannan iqa'in amma dai mutum in ya yi shi to shi ma ya zo da abin da sunna ta zo da shi da haka muna da iqa'i kala biyu iqa'i wanda yake na sunna shine zama akan diga-digai biyu iqa'i wanda yake haramtacce an hana shi ne zama akan waya biyu tare da kafa ƙafafu da cinyoyi a ƙasa da kuma zuba hannaye biyu a ƙasa irin wannan zaman zaman shaidan ne an hana to yanzu a nan idan malam yana nufin wancan zaman da aka hana iƙayin da aka hana to shikenan wannan kan dama lallai ya tabbata an hana idan kuma malam yana nufin wannan zaman ne da muke magana a kansa na tsakanin sujada guda biyu zama akan digadigai to hadisi ya tabbata kai ingantacce ba makaruhi ba ne bari ma sunna ne in mutum ya samu dama an fahimta yawwa malam ya ce wa tazmidu ainihi da kuma rinsa idanuwansa rinsa idanuwa wato mutum ya rufe ido a sallah malam ibn qayyim Allah ya masa rahama cikin zadul ma'ad yana cewa babu wani abu da ya zo ingantacce wadda ya hana rufe ido a sallah in banda dai kawai shi buɗe ido ko rufe ido wani abu ne nisbi ya danganta kawai dai an sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah idan su a buɗe inda riwayoyi sun nuna yana sallah yana kallon wato gurbin sujadarsa kaga indo a rufe ne kaga ba za a ga gurbin sujada ba amma shin an hana mai sallah ya rufe ido shine mahallin sabani an san dai abu da ke ido abu da ke sallah amma an hana rufewa to mahalli ne na sabani wannan malamin kai yake cewa shi rufewa da budewa ya danganta daga mutum zuwa mutum wani idan ya bude idonsa ne zai fi samun kushu'i da nutsuwa yana ganin gurbin sujadarsa yana tadabburin ayoyin alkur'ani wani kuma sai ya rufe ido ne kushu'i yake halarto masa in ya rufe idonsa to yana a lokacin ne ya tattare tunaninsa gaba ɗaya ya koma ga Allah ta haka wadda idan ya rufe ido ne zai fi samun kushu'i to kushu'i shi aka fi bukata a cikin sallah idan mutum zai samu kushu'i ko da idansu a rufe ne to malam yana ganin wannan ba matsala ba ce ai ba a hana shi ba kuma ma kushu'in nasa ya fi buɗe idan muhimmanci idan kuma in ya rufe ido to ya buɗe wata cafta ne in ya rufe ido kuma zai ta hararowa rumfar kasuwa ne ya ta hararowa magana su ta adashi ya ta hararo basu sukan da ake binsa sai ya zama wannan rufe idan ma gaba ɗaya ya zama sanadin ma gaba ɗaya fita daga cikin sha'anin sallah to irin wannan rufe ido ya zama masa musiba to ba zai rufe ba sai ya buɗe idan buɗewan shi zai fi kusantar da shi da kushu'i almuhim buɗe ido shine abin da aka sani a sallah amma wanda rufe ido ba zai cutar da kushu'insa ba ko ma zai ƙara masa kushu'i to wannan babu laifi dan ya rufe idansa saboda haka Allahu alam amma dai malam ya sa shi cikin cikin makaruhai saboda yayi la'akari da asali a sallah shine me shine buɗe ido to amma shi haramun da makaruhi ba a ɗaukansu a kan khilaful asul kawai saɓawa asali ba ya sa abu ya zama makaruhi sai in wannan abun hani ya zo a kansa in hani ya zo a kansa to shine an ɗauki hanyar ya zama haramun ko ya zama makaruhi ɗin ko kuma ma haram malam ya ce wa watsu ƙadamai ya alal ukura da ɗora ƙafafunsa biyu ɗaya akan ɗaya ƙadam wato tafin ƙafa ya ɗora ɗaya akan ɗaya wannan haka kawai don gaye amma idan tsayuwa ce ta yawa ga masu sallar nafila sallar tarawihi ko sallar tahajjud tsayuwa ta yawa mutum ya ɗora ɗaya akan ɗaya don ya ɗan rage tsananin tsayuwa wannan da yawa daga cikin malamai suna ganin babu komai a ciki kawai ya dan nemi relief ne kuma irin wannan tsayuwa galibi ana yin ta nema irin wannan dadewa ta kan samu tun a sallar nafila ne ba ta samu tun a sallar farilla kuma kun san malikiya sun bambanta sallar farilla da nafila a hukunce hukunce da dama eh sun bambanta a hukunce hukunce da dama amma abin da nake nufi a nan shine wato akwai abubuwa da yawa sun hana yin su a sallar farilla amma sun yi sassauci a sallar nafila don haka ɗaura ƙafa ɗaya akan ɗaya idan saboda tsawaituwar sallah ne to wannan babu laifi a ciki amma haka kawai mutum saboda gayu ko saboda shi ya saba exercise don haka yana iya tsayawa akan ƙafa ɗaya kawai dinga takalkale ƙafa yana ɗora ɗaya akan ɗaya cikin sallah wannan kaga ya shiga wasa idan yayi abin dan kaɗan ya zo da makaruhi ya rage wa sallarsa alfarma idan kuma abin ya tsawaita to zai ɓata sallarsa saboda ya shiga wasa kuma kuma ba a wasa a cikin sallah wa qumu lillahi qanitina Allah ya ce ku tsayu ga Allah kuna masu khushu'i natsuwa kuna masu tsit malam yace wa tafakkuruhu bi amrin dunyawiyyin daga cikin makaruhai yin tunaninsa da wani al'amari na duniya mai sallah idan ya shiga sallah to yana kakkaɓe dukkan wani tunani da nazari na duniya ya koma nazarin kiyama da abin da yake kuma kiyama a lokacin da mutum ya shiga sallah ba a son ya koma tunani na wani abu da ya shafi duniya ko yake komawa duniya ya kamata a ce ya ɗauki sallah wani mahalli ne da zai gana da ubangijinsa ya ɗauki sallah wata dama ce da zai samu ya kubuta daga shagalar duniya ya ɗauki sallah wata dama ce wacce zai huta amma idan bawa a ofishinsa a kasuwarsa a kan hanyarsa a rumfa a benci a yashi bai rabu da hada-hada da tunani na matsaloli da amfani da shagala na rayuwa ba har sai da ya shigo da wannan matsalolin cikin sallah to zai zama sallah ba ta masa amfani wajen kyautata masa zuciya da seta masa tunani da sabunta masa nishadi ba da ya kamata idan mutum ya zo ya shiga sallah kuma to ya zama ya samu sabon nishadi ta da idan idar da sallah ya fita a masallaci zai ji shi fayau zai ji shi garau saboda ya samu cikakken hutu tunaninsa ya bar waɗancan duk damoyin ya koma zuwa ga ubangiji tunanin da ya fi kowanne daɗi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama jin daɗinsa da kyakkyawan tunaninsa da nishaɗinsa ya ce an sanya masa shine a cikin sallah idan al'amari ya firgitar da shi ya ji ya shiga damuwa sai ya ce bilal kira mana sallah mu shiga sallah saboda in ya shiga sallah ne to duk wata damuwa kuma ta kau duk wata matsala ta kau domin kuma yanzu matsalolinmu suna bin mu har cikin sallah ne su rikita sallar ma ai ta rafkanwa kaga rafkanwa uku a cikin me a cikin sallah daya ko ba haka ba an ce wani limami yana sallah yana tahiya fa sakar karshe yana tahiya ana jira ya sallama sai ji kawai sai aka ji kawai ya ce Allah ya sauke kashe duk yadda ya ɗebi mutane ake tafiya shi ashe gaba ɗaya ba a cikin sallah yake wani abu da ba yake shi kawai ya ce Allah ya sauke tunani a cikin sallah yana rage wa sallah daraja ya zo a cikin hadisin ammar dan yasir hadisin da yake cikin sunan abi dawud ingantacce ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal abda la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu illa nisfuha aw thuluthuha aw rubu'uha aw khumusuha hatta qala aw ushuruha bawa ba zai gushe ba ba zai juya daga sallarsa ba face sai ya zam ba a rubuta masa daga ladan sallarsa ba sai gwargwadon rabin ladan sallar sauran rabin duk ya cinye sha tunani ko ma bai fi a kasa sallar kashi uku a bashi ladan ɗaya bisa ukunta ba biyu bisa uku sun ƙare tunani ko kuma a kasa ta hudu a bashi kwata ko a kasa ta biyar a bashi ɗaya bisa biyar ko a kasa ta shida a bashi ɗaya bisa shida ko bakwai a bashi ɗaya bisa bakwai subu'i ko takwas a bashi ɗaya bisa takwas tumuni ko tara a bashi ɗaya bisa tara tusu'i ko kuma a kasa kashi goma a bashi ɗaya bisa goma ushuri wannan abin bai tsaya a haka ba zai iya rasawa gaba ɗaya kwata-kwata domin abdullahi dan abbas yana cewa laisa laka min salatika illa ma aqalta minha ba ka da wani abu a sallarka sai gwargwadon abin da ka hankalta a cikinta gwargwadon abin da ka hankalta shine ladanka shine har malamai suka tattauna to irin wannan mutumin da yake ta nazari a cikin sallah ana kwashe ladan ana kwashe ladan idan aka wayi gari ƙarshe sallamarsa shine Allah ya sauwake wato kenan gaba ɗaya bai ba abin da ya hankalta a cikin sallar ƙarshe ma da aka zo sallama ba ka ji da abin da ya sallama to yanzu wannan kenan sai ya sake sallah shine malamai suka tattauna kai wasu suka ce zai sake sallah wasu suka ce a'a ba zai sake sallah ba ba i'ada ba maimaitawa amma ba lada kamar mai azumi ne da ya azumi amma ya dinga zabga ƙarya a cikin azuminsa ya dinga fasikanci a cikin azuminsa ya dinga jahilci jahilci shine fada zage-zage shi da wani ya daki wancan ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan wannan shine jahilci yana azumi yana haka annabi alaihi salatu wassalam yana cewa man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar ƙarya ba yana azumi bai bar aiki da ƙarya ba yana azumi bai bar jahilci ba yana azumi yace to Allah bai bukatan ma wannan mutumin ya bar ci da sha nan kuma ittifaki malamai suka ce wanda yayi azumi yayi ƙarya a cikin azumi ko kuma yayi jahilci a cikin azumi ya sha ruwa ba zai rama wannan azumin ba amma ba shi da ladansa to haka irin wannan ma mutumin da ya yi sallah ya yi ta nazari ya ta nazari ladanta yana tafiya daga cikin nazarinsa ga makaru haina yana ta aikatawa suna ɗebe man lada yana aikata makaru yana ɗebe ladan yana waiwaye a ɗauka ya karya yatsa a ɗauka ya ɗora yatsa a hannu akan kunkumi a ɗauka ya ɗora kafa ɗaya akan ɗaya a ɗauka yana ta yi sannan ga tunani gaba ɗaya ma bai san ma me yake ba kaga duk an yashe ladan sallar har sai da ya zo ya ƙare sallar shi to ba za a ce tashi karama ta ba ya yi ta amma ba lada Malam ya ce wa hamlu shay'in bi kummihi da ɗaukan wani abu bi kummihi wato a aljihunsa alkum yana zuwa da ma'anar hannun riga yana zuwa kuma da ma'anar alwi'a duk wani abin da za a zarara wani abu a ciki maɗauki container kaga nan a makan ma'anar wi'a zai zo da ma'anar aljihu kenan saboda ya fi dacewa da haka a nan sama da ce ɗaukan abu a hannun rigarsa a hannun riga yana ɗaukan abu ne kaga galibi adatan hannun riga baya ɗaukan wani abu aljihu shi ke ɗaukan wani abu to nan ɗaukan abu a aljihunsa abun da zai iya tashwishi abun da zai iya shagaltar da shi zai iya rinjayarsa ko ya zuba 'yan makullai masu nauyi suna rinjayarsa yana sallah ko ya sa waya tana tana da bar vibration ɗinta tana vibration turr haka kaga wani ko bai tsoratar da kansa tsoratar da na gefensa wani yana jikinka yana cikin kushu'i da nutsuwa kawai sai ji zirr a jikinsa kaga ka fitar da shi daga wannan hali ka mai da shi wani hali da ba ka ka cutar da shi to irin wannan duk sai a nisanta ko kuma wani ma kaga ya zo ya batta wayarsa ƙara wani abun mamaki kamar su goma ake kira wani mutum shi kadai in ka jirin in ka jirin ton ɗinsa ya ishi mutum goma billahi shi kadai rarrarrarrarrar karkar karkar ce bawan Allah kai kaɗai ake kira duk wannan hayaniyar da haka wani sai ka ga ƙarar wayar shi abin hayaniyar ta yawa ba ma zancen mai wa kanmu nasiha da barin waya a masallaci tana ƙara ba ba iya wannan ba ya kamata mai wa kanmu nasiha ma akan irin rington ɗin da za a dinga kiranmu da ita kai ɗin dai mai alfarma ne mai daraja ne amma sai ka zo ka sa ana kiranka da wata hayaniya yanzu inda a ce za a kaɗa ƙarar a ce carrrr a ce kai dai ake kira sai ka ce ni sun ja ne sai ka ji haushi amma an maka an kira ka da ƙararrawa to ashe ita wayar ba kai ake kira ba ai ka ake kira wani ma haushin tarbe sha zai sa wow wow wow wow wow wow wow wai shi ake kira da wannan din ina hankalinka yake ka samu wani abu mai nutsuwa mai sa nutsuwa wadda ba zai daga wani hankali ba kuma ba zai daga maka hankali ba wala Allah ko ka manta ma a wajen sallah a masallaci tunda yanzu wayannan ta zama larura ta zama larura kuma ta zama ruwan dare tana aljihun kowa duk yadda aka yi nasiha duk yadda aka yi faɗa duk yadda aka jawo aya da hadisi ba za ka tara mutum yau yawan mun nan a masallaci a ce kowa bai manta ba sai kasa mutum ɗaya dai ya manta kuma mantuwa na za ta iya faɗuwa a kanka za ta iya faɗuwa a kaina to me zai hana ka sanya ma alamar kiran naka wata alama ce da in ana kiranka na farko alama ce ta nutsuwa ta cewa kai mai hankali ne kasan abin da kake na biyu alama ce da kai kadai ake kira kun san kai kadai ake kira kira ba za ka damu wani ba tana jikin ka fa abin nan fa kana tare da shi ya kamata ka sace gurgurai da kai za ka ji haka ba za ka damu wani ba shi yasa hatta na gefenka idan alamar kiran naka ba mai hayaniya bace ba mai tada hankali bace kai ma ba za ka damu wani ba damu ba kawai za a dinga jin alamar ko wani abu yana faruwa amma dai babu wanda ba da abin da ya dama don haka mu dinga sa abin gwargwadon gwargwadon bukatar mu kuma su waɗanda suka yi abin nan shi yasa suka yi abubuwan kala-kala akwai ring akwai vibration akwai silence sai ka dinga duba mahallinka kai da kake akwai profile profile din nan an baka dama za ka iya tsara profile yadda kake son sa da haka profile ɗinka akwai na cikin jama'a kai ɗan kasuwa ne in kana kasuwa akwai profile ɗinka na kasuwa akwai profile ɗinka na lokacin da kake wajen karatu akwai profile ɗinka har na bacci na to kaga ne su an tsara komai gashi nan gashi nan kai zaka zo ka tsara kayanka wannan na kasuwa gaji nake so rington din sa gaji nake so ina so ya dinga mun hadda vibration wannan masallaci ga irin rington da nake da nake so yayi ban son yayi vibration a'a na wuri kaza iya vibration nake so ban son yayi ringin wannan na wurin bacci ne na zo wurin bacci ina son yayi ringin ba vibration amma dan kaɗa yadda ba zai ɗaga mu hankali ba in an kira ni duk ka tsara wannan karka je ka ɗaga matarka hankali ka zo ka zo ka kwanta kai da matarka tana jefa kana jefa ka ajiye waya ka zo ka ragada an zo ana kiranka da hayaniyar hayaniyar ku ta yan kasuwa ko ta waye ka zo ka daga mata hankali ka gida ta kata ta cutar da ita ko yaro ya farka daga nan ita baccin ta ya kare to duk irin wannan mu dinga la'akari da shi Allah ya taimake mu kawai munasaba ce ci gaba da karatu mala yace au famihi ko ɗaukan wani abu a bakinsa tun baya zuwa zai yi sallah makaruhi ne ya sa wani abu a bakinsa ya aji ko ya makale wani ɗan minti ce sai ya gama ya shanye shi ko kuma ya zungura wani cingan wani lungu sai ya aji shi ajiya ce ko ba haka ba awa ba a yi kar mutum ya ɗauka ya ɗauki wani abu a bakinsa ya ajiye yana sallah wa abasun bi lihiyatihi da wasa da gemunsa wasu haka ne ya suna sallah suna wasa da gemu والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة دون النافلة ما لا يتزنتم في شهرة في التعوذ في البسملة والتعوذ جمد بسم الله دكما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الكراهة ما لا يتشين كرهنتي أنت ينسى أسلا في الفريضة أسلا فرلا دون النافلة بند سلا النافلة ما لا يتشين والمشهور mafi wato shahararren nan ce a malikiya saboda kun san hatta a malikiyar ai a cikin mazhaba ana sabani ai za ka iya samun sabani barkati a cikin mazhaba to amma a cikin sabanin za ka samu akwai sabanin da shi ne ya fi karbuwa akwai fahimta da ita ce ta fi karbuwa kuma ba lallai wannan fahimta ta zama ita ce ta imamin mazhabar ba misalin malikiya a ce ga ƙaulinsa ga fahimtarsa ga fahimtar ibn qasim ga fahimtar ashhabu ga fahimtar asbagu ga fahimtar abin ibn nafi ga fahimtar wane ga sunan sai ya zama fahimtar asbagu ita ce akan wannan matsalar ita tafi fantsama ita tafi shahara ta maliku ma bata yi bata yi karko ba to wannan zai faru in malam ya ce wal mashhur mafi shaharar fahimta a mazhaba shine an ƙi mai sallar farilla ya yi a'udu billahi da bismillahi a sallar shi a sallar farilla Allah ya ce dunan nafila ce amma banda nafila a shahararren zancen idan nafila ce mutum zai iya isti'aza zai iya basmala ba matsala ɗazun nan mun faɗa cewa malikiya suna bambanta tsakanin farilla da nafila a waɗansu matsaloli da dama wa an malikin to qaulun bil ibahati amma an rawaito daga imamu malik wani zance na halacci cewa ya halatta a yi isti'aza a yi basmala wa an ibn maslamata sannan an rawaito daga ibn maslama cikin almajiran maliku annaha mandubatu cewa wannan mandubi ne wato mustahabbi ne yin isti'aza da kuma basmala wa an ibn nafi wujubuha an rawaito kuma daga ibn nafi cikin malaman malikiya wujubuha wajibcin yin isti'aza da yin basmala musamman ita basmala to nan abin da ake nufi da isti'aza shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim abin da ake nufi da basmala shine bismillahir rahmanir rahim wannan mas'alar abin da ake nufi da ita shine shin waɗannan jimloli guda biyu mai sallah zai iya faɗansu a lokacin da ya kabbar harama kafin ya fara karatu bisa la'akari da alƙur'ani mai girma ya ce fa'iza ƙara'ta alƙur'ana fasta'iz billahi mina shaitanin rajim idan za ka karanta alƙur'ani to ka nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki daga shaiɗan jefaffe. wadda wannan da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wajibi ne duk mai karatun alkur'ani ya fara da isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda Allah madaukakin sarki ya ce a fara da isti'aza sawa'un a cikin sallah ne ko a wajen sallah ne da haka wannan shine yasa ibn nafi cikin malikiya ya tafi akan wajibci in ka zo maganar basmala basmala kuma shin wannan bismillar aya ce daga fatiha ko kuwa ba aya ba ce daga fatiha idan aya ce daga fatiha bismillah to kamar yadda za ka karanta sauran ayoyin fatiha wajibi to haka bismillah ma wajibi ce wadda wannan ita ce mazhabar shafi'iyya haka wadda yake ganin wajibcin yin bismillah a cikin sallah to ya ɗauki bismillah aya ce daga cikin ayoyin sosul fatiha shi yasa ya wajabta yin bismillah a cikin a cikin sallah bayan isti'aza idan muka yi la'akari da irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za mu ce sunna ce daga cikin sunnoni mai sallah ya buɗe sallarsa da isti'aza da kuma basmala kamar da ya tabbata a cikin bukari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana buɗe sallarsa da wasu addu'o'i da mun zayyana su a karatunmu na wancan sati ma mun zayyana wasu daga ciki kai cikin karatunmu na wancan sati annabi sallama in ya gama irin wannan addu'a yakan ce a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim in ya ga dama ya ƙara da min hamzihi wa nafsihi wa nafsi wani lokaci ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya ce bismillahir rahmanir rahim duka a sirrance sannan sai ya fara karatun fatiha anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito hadisi wadda waɗanda suke ganin karhancin yin isti'aza da basmala sun yi la'akari da wannan hadisi ne yace qumtu khalfa abi bakrin wa umara wa usman ولم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم ناتيا أبايا أبو بكر ناتيا أبايا عمر ناتيا أبايا عثمان أما بسكرنت بسم الله الرحمن الرحيم با. ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم با ودع تشنس يكرنت بسم الله الرحمن الرحيم ذاك ودع شكي جنن cewa ba isti'aza da basmala sun yi hujja da wannan hadisi cewa kai tsaye daga kabbara ne waɗannan bayin Allah Abubakar da Umar da Usman suke fara karatu amma kuma idan aka yi la'akari da abin da aka rawaito daga annabi sallama cewa in yayi kabbara sai yayi addu'a bude sallah yayi isti'ada yayi basmala sannan yayi karatun fatiha aka hada da wannan hadisin na Anas za a ga cewa hadisin Anas ba yana cewa ba isti'ada ba basmala bane hadisin Anas yana magana ne akan ba sa bayyana isti'ada da basmala a sallah Abubakar da Umar da Usman ba sa bayyana isti'ada da basmala a sallah kai tsaye suna farawa da alhamdulillahi rabbil alamin ne amma isti'ada da basmala suna yin su ne a sirrance don haka zance mai inganci dangane da wannan mas'ala shine isti'ada da basmala sunna ce daga cikin sunnoni masu ƙarfi a cikin sallah kamar addu'ar buɗe sallah amma idan mutum bai yi su ba a cikin sallah to sallah shi ta yi don haka malamanmu da suke jan sallah a masallatayya na malikiya wadanda sun yi kabbara harama suke fara alhamdulillahi rabbil alamin ba sa isti'aza ba sa basmala sallar su tayi insha Allah ta'ala fa in fa'ala shay'an min al-makruhati malam yace idan mutum ya aikata wani abu daga cikin waɗannan makaruhan da muka lissafa fi salatihi a cikin sallarsa kuriha lahu zalika an ki masa yin hakan din an kiyaye hakan din wala tabtulu salatuhu amma sallarsa ba za ta ɓaci ba wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani wannan gaba tana nuna mana kina aikata makaruhi baya ɓata sallah don aikata shi shi kaɗansa ko sau ɗayansa ko biyu amma idan mutum ya yawaita shi waɗannan makaruhan da muka ambata waɗanda dai tabbata makaruhai ne a sallah waɗansu ma za mu ga hannun da ke cikinsu ya haura ma a ce makaruhi to kaga idan mutum ya yawaita su galibin su ma sun fi kama da wasa in mutum ya yawaita su to zai bata sallar shi Allahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rahim alhamdulillahi rabbil alamin as-salatu was-salamu al-atamman al-akmalan على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين malam menene malam mai mamu zai na faɗa yayin da yake bin liman sallah a sallar da ake bayyana karatu da kuma wadda ake ɓoyewa to kamar yadda zai zo mana a karatun wannan littafi ai abin da ya shafi limanci to amma dai abin da zan ce maka a nan a taƙaice shine jamhurin malamai sun tafi akan cewa idan liman yana karatu a bayyane to mamu zai yi shiru ne ya saurari abin da liman yake karantawa ba zai karanta komai ba zai yi shiru saurari liman idan liman yana karatu a sirrance to mamu zai yi karatu shi ma a sirrance saboda a lokacin ai baya jiyo limaminsa kuma wala Allah idan yayi shiru kuma shi ba liman yake ji ba shi ba komai yake yi ba to shi dan da iya samun dama ya ɗauki hankalinsa amma ba wai dan karatun nasa shine karatun sallar ba karatun liman shine karatun ƙarin bayani a kai zai zo shi idan Allah ya kai mu daidai wannan gaba na ci gaba a cikin me yana yana karatu a sirrance eh to mafi girman sirrantawa mafi girman sirrantawa shine gwargwadon yadda mutum gwargwadon sirrantawa da mutum da jiyar da kansa wadda kuma shine mafi karancin bayyanawa sirrantawa da bayyanawa suna haduwa suna haduwa a wani wuri wannan wuri shine gwargwadon yadda mutum zai jiyar da kansa idan mutum ya yi karatu gwargwadon yadda shi kadai yake jin abin da yake yi wannan ya gama rage bolin ɗin bayyanawa idan mutum yana karatu gwargwadon yadda shi kaɗai yake jin abin da yake yana ji shi ɗin amma shi kaɗai yake ji wannan ya gama ƙure bolin ɗin surrantawa amma ba daidai ba ne wani yana sallah ya dinga shagaltar da waɗansu da abin da yake faɗa a cikin sallarsa waɗansu haka ne ba ma gefasa kake ba kana sahun bayansa amma kana jiyo shi in yi ruku yana subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim yana dago da kuzu sami Allahu liman hamdu take rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan duk kowa yana ji a masallaci kaga wannan ba ba shine surrantawa da ake neman sa da shi ba wannan zai shagaltar da waɗansu Allahu a'lam eh na'am alaikum salam eh idan mutum ya kammala karatun Fatiha idan zai karanta sura akwai bukatar basmala amsa shine eh akwai bukatar basmala basmala idan ya gama Fatiha zai yi sura zai yi bismillahir rahmanir rahim sai ya karanta sura musamman idan daga farkon sura zai faro idan ba daga farkon sura zai faro ba kuma yana da yana da zabi in ya ga dama ya fara karatun sa haka in ya ga dama kuma ya bismillah eh amma da duka dai ba wajibi a ciki Allahu a'lam kowace raka kowace raka ko ya dago daga raka ta biyu zai karanta Fatiha sai ya mata bismillah sai ya karanta ta in ya kammala ta zai yi sura sai ya bismillah sai ya karanta ta eh na salatu ban shina ba gaskiya ban shina ba na mala musara kamar ne eh eh to rabbana atina fid dunya hasana mutum yana nufin addu'a da ta zai iya cewa allahumma rabbana zai iya cewa rabbana amma dai kana dauka cewa cewa allahumma shine zai biyo mutum zai halatta mutum karantawa a sujada ko da bai ce allahumma ba indai addu'a zai ya halatta ya fada ba sai ya mata wannan abun din ba karin ba Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik